والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله الله يجات مالك حياكم الله جزاكم mu dai za mu ce muna daga cikin ɗaliban
كرمك الله kuma muna daga cikin waɗanda muke amfana da karantarwa kudin ba za mu ce mun amfana ba muke amfana ما شكرا لك Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara tun shekaru a can baya karantar wanda kuke yi wazuzzukan da kuke yi ya taimaka mana wajen
ƙwarai ƙwarai ƙwarai daga nan na fara amma ni na tashi a fada ne saboda haka ƙwarai ƙwarai tun muna sulalewa boye muna fita mu tafi masallacin izala har abin ya zo a fili ma muke fita Eh, kuma Allah ya taimake mu muka zo muka fada wannan layi na karatu na addini mafiya yawa mutanen gidanmu su da su karanta boko ne Allah Eh, amma sai ni Allah ta'ala ya fitar da ni ya karanta Allah.
islamic studies don a dalilin wa'azi Allah na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu Allah.
sunna yasa na yi sha'awan Allah nema in tafi haya islamic Allah in yi karatu a wancan lokaci shine na tafi haya islamic na na Gombe Allah a 1988 Mm.
sai na samu sun gama dibawa sai na koma Misau sai suka ce za su bani a 1989 1989 na yi haya islamic na zuwa 1994 Allah Eh, amma kafin nan na yi secondary school na yi primary na yi secondary Allah.
school sai na canza layi Allah
kuma na sake komawa Misau na yi diploma na Hausa Arabic Islamic Studies har na wayi gari ma an sanya ni ɗaya daga cikin limamai na Allah izala a wannan ƙauyen namu Allah ban dawo cikin garin Bauchi ba sai da na yi graduating ɗin digiri na Islamic Allah.
Studies a Jami'ar Bayero ta Kano to shine na dawo cikin garin Bauchi muna zuwa nan masallacin Wallaga Mm.
to har ma suka zo suka bude wani masallaci na Juma'a Mm.
a bayan ganuwa hanyar Gombe haka haka da haka suka sani a wajen Allah to daga nan ne kuma muka ci gaba da abubuwa har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka zo ma aka bani shugabancin izala Allah ta jihar Bauchin gaba daya Allah to Allah ya gata malam muna bibiyan abubuwan da suke gudana kuma mutunci dai mutunci ne malami yana da daraja yana da matsayi a duk inda yake duk wanda yake almajiri mai hankali mai tunani zai yi iyaka kokari ya ba da martaba ma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su martaba ko Qur'ani ma ya ce asabiquna lawaluna min al-muhajirin wal ansar Mm.
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم سيدا كان بچا سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سنة كتب والذين اتبعوهم بإحسان saboda haka mu muna muku kyakkyawan mutu Ah.
daga wallazi na sarki taba ohoki isanin Allah ya sako da mu ciki a garba galla da abubuwa suke tafiya da ba Allah kullum ya Allah.
samu irin waɗannan abubuwa sai dai hakuri kuma kullum mu abin da muke magana shine Allah tabaraka wa ta'ala amin ya baka hakuri kwarai da gaske tunda a ko ina ma an samu matsaloli amma ka yi kokari ka danna zuciyanka wanda yake akwai mai yiwuwa waɗansu abubuwa ma na surruka wanda mu na baya baya ba mu sani ba Allah eh amma ku kun sani kun danna zuciyanku akan waɗannan abubuwa saboda haka muna muku addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dada jan kwananku kuma Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwanku Allah tabaraka wa ta'ala ya dada taimakonku yadda za mu ƙara amfana eh, har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kaddara ina godiya kwarai da gaske jazakumullahu assalamu khairan alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أدعو uwa Sheikh Farfeso Man Zubairu Madaki tare da ɗan uwa abokan tafiyarka na maka gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Akaramaka Allah ina maka du'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Allah ya saka maka da alkhairi. Ah, Bari in fara da wata nukuda da yake jiya aka kaddamar da littafin tarihi na marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ɗan uwa Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo ya yi mana garcin aiki ya tarjama littafin daga harshen Hausa zuwa harshen Larabci wanda aiki ne mai wahala da a ce an baka tarjamar wani yare zuwa wani gara ma a ce kai rubuta littafi mai zaman kansa initially kwarai da gaske to Allah ya taimake shi kamar yadda da ya zo nan kafin ma mu je wajen taro ya biyo nan ya gaya mun na duba unwan da sauran abubuwa tsawon shekara uku yana wannan aiki kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya taimake shi ya ba shi nasara ya kammala aikin nan to muna masa addu'a gaskiya Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wato abinda nake nufi na fara kawo magana shi mu ahlus sunna wal jama'a ƴaƴan marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na addini ba ƙaramar sa'a muka samu ba da muka samu mai reno. Wato, in kana bibiyar mu da muka zauna gaban malam a nan kusa,
kun samu advantage wato, akramakallahu wani teaching method malam Abubakar Gumi yake da shi. Ba kowane malami za ka same shi da irin wannan teaching method ɗin ba. Malam Abubakar Gumi yana yin karatu a Sultan Bello. To, in ya zo yana wannan karatu, yana da bambanci da karatun da yake koyarwa a masallacin shi na gida. Yana karantar da mu littattafan fiƙihu, to, tsakanin bayan la'asar zuwa ƙarfe shida. yanda yake kuma uslubin wannan karantarwar ya sha bamban da na sultan bello kuma ya sha bamban da na masallacin shi na gida idan aka gayyaci malam abubakar muhammad gumi gaban wasu manyan mutane jami'an gwamnati yanda zai adiresin ɗin mutane da yanda zai jawabi ya sha bamban da yanda zai hau kan mumbarin ƙasa yana jawabi. Idan aka gayyaci Malam Bakar Gumi a Islamiyoyi yakan tafi, jawaban da zai ya sha bamban. In aka gayyace shi nan jami'ar Ahmadu Bello University ko ɗan Fodiyo Sokoto ko wani guri, nan kuma jawaban da Malam Bakar Gumi zai ya sha bamban da wanda duk zai yi. Wata rana mun raka malam nan jami'ar Ahmadu Bello University lokacin da ya rubuta al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a to sai aka nemi ya ba da lecture akan wannan littafi da malam Abubakar Gumi ya gama gabatar da lecture a hall sai wani mutum wani lokaci nikan ji kamar faɗin kalmar amma tun da ba wai aibantawa ko suka ba ne sai wani ɗan dariƙa sai ya tashi a fi a hall ɗin bayan lokacin da irin zaman mutum ya huta ɗin nan kafin a fara ba da dama masu taliki ko masu tambayoyi da aka ba shi dama ya tashi ya hayaniya ai wannan littafi ba abin da ke cikinsa sai kurakurai na rashin gane na hau da waye-waye ana bakar gumi yana jin shi to duk da ya gama bayanansa cewa guri kaza mafa'ulin bihi ne an sa kaza guri kaza na'ibu fa'il ne amma an ce kaza guri kaza duk ya gama sai mana bakar gume ya tambaye shi ya ce to ni wannan littafi da na rubuta ba na hau nike koyarwa ba
Wallahi ya juyar da eh tauhidi nike so a gane shin abin saƙon da ke ciki na tauhidi shi daidai ne wallahi kawai gaba ɗaya sai mutumin ne ya rasa amsar da zai ba gaba daya ko bu hitar lafi
to abin da ya so a bar maganar karatu a koma rikicin nahawu fa'ilin mafa'ulin bihi jari wa majarurun waye waye a ta rikici shikenan kaga an ɗauke hankalin mutane daga men darasin da aka zo koyarwa an koma rikicin nahawu wato wannan ina wato irin uslubin karantarwar mara bakar kuma nake so fito da shi in baka manta ba na ibisways na jami'ar bayero university kano ya yi wani littafi in baka manta ba da ya ce mai ta'aliƙun lugawi ala kalimati askam a tuna? To, ya dan littafin ya to mu a lokacin muna ɗalibai a Katsina, ni irin su marigayi Dr. Alhassan Said, dukan musu shekaru Musa da sauran ‘yan uwacin abin nan muna tare. Muka ɗan bibbi na haul wafi da sauran wasu na haul duka, tunda ka san a ciki, Malam Bakar Gumi a cikin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ya ce wannan kalma ta askam asalinta daga sakim ne kwarai da gaske yayi bayani yace ga kalmar da aka ce ma annabi Ibrahim ya zo a bauta qala inni sakim yace to in aka kara mata alif da lam ta zama ismu tafadil saboda haka kenan an ce hanyar manzon Allah ta cika da cikakkiyar cuta to sai shi na ibiswes a lokacin sai ce ai wannan kalmar tana iya ɗaukar ma'ana biyu tana iya ɗaukar akawam kuma tana iya ɗaukar askam ɗin to mu a lokacin muna ɗalibai ni dr alhassan sa'i su sauran muka yi ta dai bibiyar na haurwa fi mu ga ne ne za mu samu a satin zan zo wuce sai na ɗauko littafi sai na zo da shi nan da na zo da shi na ce a karamakan lahu ga wani malami ya yi tariki a kan kalimata askan sai ya ce wane na ko an san littafin fa bai a hannun shi ba ya ce malam na sheik na ibi suwais sai ce ai almajiri na ne yalma farko da malam bakar bai fadi ke sai ce ni ya ce na ce a karamakan lahu ya ce wannan kalma ta askam tana iya ba da ma'ana biyu tana iya ba da ma'anar akawam ko askam ne sai malam ce a sha ai ya ƙara bata ta ya ce ai ya ƙara bata ta ya ce ai duk kalmar da take da harshen da mu ba a gaya wa manzon Allah ita kawai sai ɗauko mun wala ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna wallahi billahi yana faɗin haka kawai sai na ji littafin ya zama hoto a hannu aiki yasa littafin ba zai tasiri ba.
Zai tasiri ba.
Ko a jami'ar ba.
Ya ce tun da Allah ya ce duk kalmar da take da harshen damu daidai da kuskure ba a gayawa manzon Allah ita. Sai kawai ya ɗauko min wala ta kulu ra'ina wa kulun zurna. To a nan a karamakan lawa abin da ya sa na ɗauko wannan mu dukan mu gaba ɗaya matsayin mu na almajirai kuma 'ya'yan mala bakar gumi na ilimi mu kara gode ma Allah.
Mm.
malam yana da kyakkyawan teaching method kuma malam Allah ne a gaban shi na taba ran nan nake gaya ma wani akwai wasu larabawa nan da suka kafa wata masaka za su bar Najeriya ina jin in ban kuskuren fahimta ba sunanta Notex za su bar Najeriya sai suka ɗau masakar gaba ɗaya suka ba mana bakar gumi ita kyauta ana bakar gume godiya ya yi murna sai ce to ku zo mu je sai ya ɗauko su ya zo da su jama'a nasarar islam ya ce wannan alkhairi maimakon shi ya zauna a wajen shi shi kadai a ba jama'a nasarar islam masakar kamfanin fa gaba ɗaya suka ba mai shi kyauta amma ya ɗauko ya kawo to ire-iren wa'innan abubuwan wancan kyautar da aka bashi ma na na abin nan na fahadnikin faisal ne ko eh eh shi ma bai ci moriyar abin ba to bari ka ji ita wannan kyautar da yake kasar na aure da kanwar su shi Sheikh Dr. Ahmad okay ita mata ta tana gaya mu ka san daga nan kafin a tafi an sar kyautar su marigayi malam baba gusan su malam su musu gumbi har an gama fasalin yadda za a yi da kuɗi an gama kasafi tun ma kafin a tafi to da aka je da za a tafi akwai hajiya zainab ita ce babba ya shek abubakar mahmud gubi wadda ta auri justice wannan na manumfashi din nan shugaban abin nan dai shari'a na najeriya baki da justice bello eh kafin nasir mamman nasir eh matar shi to ita ce babbar 'yan malam mace to da za a tafi da ita aka tafi ana gama ba Faisal- malam faisal yana gama ba malam wannan kyauta ita ta je kawai malam yana an so kyautar ta ansa da ta ansa ta riƙe tun da aka dawo har tun da aka dawo har malam ya rasu bai taba tambaye ta yace ina kyautar nan ba
ikon Allah
ya tambaye ta ma ina kyautar nan da aka bani bai taba yi ba sai bayan malam ya rasu ne ta ɗauko abin ta kawo ta ce ga abin da aka yi abin ga abin nan kayan malam da da da da abin nan riyal din da zinarin da duk abubuwan ko tambayar ta ma bai taba yi ba ikon Allah har ya koma zuwa ga Allah mazan je to kaga wato mu sai mu ma Allah subhanahu wata'ala godiya akan wannan fatan mu akramaka Allah na maka addu'a Allah ya kara maka albarka kuma Allah ya saka maka da alkhairi ai malam galiban a in zan tafi Bauchi nukan bi ta kafin madaki akwai wani gida nan a lungu kafin fada wasu dattijai ne ba ni da wata alaka ta jini da su sai ta addini wata dattijiya a nan lungu tana da 'ya'ya to 'ya'yan akwai wani malam suleiman a nan kafin madaki nan lungu wai suleiman akwai wani wane ne da wata yarinya abin nan to haka dai sometimes in zan tafi nikan biya gidan ikon Allah shigan gaida da tijiyar na ko wani abu da zan iya yi ha ita ta rasu ikon Allah ita ma da tijiyar kuma shi ma mai gidan ya rasu haka abin nan dai
yake muna tsakanin Kwarai, hanyar kwarai.
Kano. wanda ya fito Kano zai je sosai sosai kwarai da gaske Sai kuwa.
nan cikin lungu kusa da hanyar fada Lallai.
kwarai kwarai da gaske nan cikin lungu Allah ya sa.
Malam muna godiya kwarai da karamci Allah ya saka maka da alkhairi amma ba yau za ku koma ba a ni sai gobe To, sai Dama, gobe.
saboda da aka yi program din sai nace dan masha Allah masha Allah inda ai mun gaisa sama sama da A- eh, ai mun gaisa sama sama muna lokacin da suna da Allah rama ta so ka zo nan ka karanta alkurani malam Yesu. na eh
eh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأمان إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة ورضوان لهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
wannan daga ma ba ya lebe ku wannan kuma ya kai ku aka da kuma kuma aka da wannan lawo da tilawa na ba ta ji daya Malam muna godiya gaskiya
kuma ni na koyarwa a jami'ar haka haka haka nan ne masu kabani abin nan professorship masha Allah alhamdulillah Allah ya ƙara gudunmawa da na gama diploma na haka haka abin sau na tafi kano eh na yi jami'ar bayero Haka, haka, Na biyu ma na sake a kano Allahu akbar Allahu akbar sai na je sudan haka na kan eh haka haka haka haka yi wata guda Allahu akbar Allah sarki yar kakira na shekara guda wai wai sai na wuce malaysia na yi aiki a haka haka haka haka yara yana aiki da abin nan eh a karamin kuma yi eh
makarantar da na gama a yayi islamic abin nan kai eh, diploma na'am na'am na'am.
akwai Allahu akbar gwamnatin da ta so sai ta bani ciyaman na gabanin kansu haka haka haka Allah ciyaman na gabanin kansu da makarantun da na yi na Mm.
koyar Allahu akbar Allahu akbar Allah lokaci guda na ciyaman na gabanin kansu ciyaman Qur'ani Institution Allahu akbar Allah na Bauchi State da kuma ciyaman Ramadan Fidin Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da haka haka sosai sosai abin nan kasafin wannan alarma na fi haka haka sanda muka kaddamar a nan Bauchi sosai sosai Ƙwarai. ina Huzaifan ne ku kira shi mana muji Allah wai na shiga in duba wani littafi eh shine ban samu a daki ba shine ne ta kace ya duba ban same shi ba amma dai akwai akwai wani yaro nan cikin yaran gidan shine je ya dauko wannan ahmiyatu tarbiyatul abna shine eh don jiya ma na ga kamar zan yi magana Okay.
da kofi da ne a hannu.
wato kawai na ta abin nan din littattafan na da wannan ta sai zamanto amma san da aka kammala shi Sheikh Abdullahi Balalo na aika mai da ku kofi goma sha biyar ne ko nawa ne haka dai duka kuma ɗaiɗaiku su Sheikh Agu Musa duna a aika musu da wasu aka duka to shine sai zamanto a nan ina da wasu raguwa a wani gu amma nan din da yanzu na shiga duk na duduwa Sai- amma dai za a samu kofi insha Allah eh kun kira shi ka kira Fu- Huzaifa a mashin ya tafi to to yayi na
Ya shi ai an yi an yi karatu tuka karatu an yi abu.
inda ba so kake
Abu da wa'azi gaba. Eh, Amma ina yan agaji ne masu assalamu zama.
alaikum wa rahmatullahi bima Na yan agaji a Ya ai ba- kokari.
ai a rama Ya- wani ya kana yi.
za ka yan agaji ne a ya rama.
gida da Allah ya jagora